أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa din ranar ladi tsakanin magarba da lesha a nan masjidi sabil guda gawan katare na littafi na al'adabul mufrad na imam wane nawa ya adabar fara nawa ne ne muhammad bin ismail imam buhari wanda littafi shi wanda ya shahara shine jami'u sai sai buhari wanda yau muna nawa ga wata sha'ban sha sha takwas ne sha bakwai ga watan sha'ban shekara ta ɗari 1443 ramadan sauran kwana nawa sha biyu ko sha uku da fata allahumma balliki na ramadan allahumma balliki na ramadan allah kai mu ramadan muna masu koshin lafiya mu samu yi ibada shi wanda littafi na al'adab nufrat yana daga cikin manyan littattafai wanda duniyar musulmi take karanta su akan ɗabi'u ko halaye wanda musulmi ya kamata ya ɗoka daga cikin wannan littafi a wancan satin muna cikin babu na 138 babun husnul hulki iza faqahu ko husnul hulki iza faqahu ko faqahu mun yi ruwa ta 284 ko mun kare ruwaya ta 290 ruwaya abi darda ko da umar darda inda ya ya maka da du'a'uka inda ya kwane na sallah ko kuma faja'ala ya biki yana kuka a cikin sallai har safiya kuma yana yana addu'a yana cewa Allahumma a hasanta halki fa hasin kulki Allah kamar yadda ka gyara ka kyautata halitta ta kyautata halaye na da sahe sai hujaima wadda ummu da ta tambaye shi ka kwana kana wannan addu'a sai gaya mata aishi innal abdul muslim yafsunu khulquhu hatta yudkhiluhu janna khulquhu janna shi bawa musulmi yana kyautata halayen shi ne hakkawan halayen nashi sanya shi aljanna idan kuma ya munana halayen shi mummunan halayen nashi sanya shi wuta kenan da yin wannan kwane na wannan addu'ai kenan za mu tashi ruwaya ta 291 ruwaya ta 291 kenan kuwa sai kokari idan yana karantawa a rika bin abin da yake karanta kuma wanda yake zaune ba ni tayi guri shi zauna kusa wanda yake da littafi za mu tashi ruwaya ta 291 sai ce قال حدثنا أبو, أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زناد بن علاق عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا, أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال
فقال تجيك فقال وضع الله الحرج إلا امرأ اقترد امرأ يا إبا فقال يا عباد الله فقال يا عباد الله ودع الله الحرج إلا إلا امرأ اقترد اقترد امرأ ظلما فذاك الذي حرج وحاك قالوا يا رسول الله أنتداوى, أنتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل ما وضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هي يا رسول الله قال الحرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن
masu bugu irin wannan da kwayin da ya goge ko? sai masu bugu irin wannan wajen daga ina ne goge ya ibadullah ko? daga ne faƙala ke ne za a karta mutum sai rubuta da farayin faƙala ne ko ya wajen ya ibadallahi ya ibadallah wajen guda biyu ma mai tashi arwaye ya ibadallah wada allahul kharaja shine goge ya ibadallahi wada allahul kharaja illa imra'an tare da imra'an zulman kuma ya ibadala wada allahu alharaja illa imra'an iqtara da imra'an zulman to wannan ruwaya da za mu karanta ruwaya ta 290 nawa da daya ruwaya ce wadda ta zo a cikin musnad da imam ahmad ko baitin wannan dabarani ya fito ta ta zo ga ibn majah ruwayoyi ne wanda sun zo da guri da dama sai dai ta zo da siga daban-daban amma dai ruwaya ce sahihiya tana daga cikin sahihil adab na furad wanda albani saha kenan sai mun fassara to kwana mu hudo ma yustafadu minha na farko sai ce hadathnawa mu rika bi tare hadathnawa abu nu'man ko qala hadathna abu awwanata an ziyad bin alaqata an usamata bin shari'a usama bin shari'a shine sahabin ana usama bin man usama bin bin shari'a shine sahabi usama bin shari'a yace qala yace wayace usama bin shari'a kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallama na kasance ina gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina ina gurin wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waye hudu wannan magana usama bin sharif sai ce waja'at al-a'rab a'rab me a'rab kamar mutanen mu na daji mutanen karkara kenan faja'at al-a'rab sai mutanen ƙauye suka zo sai ce nasun kasirun mutane masu yawa min hakuna wa hakuna suka zo wa annabi daga nan daga nan daga nan daga nan kenan sun zo annabi daga kowane kote kenan mutane suna zuwa annabi kenan zai gane to aina ne aka magana kenan wannan inda mutanen nan suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi usama bin shariq ya ce na kasance ina gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutane na karkara suka zo wa annabi daga min hahuna daga nan wa hahuna kuma daga nan kenan daga kowane kote mutane suna zawwa annabi to kenan da zaka gane sai mu koma mu'jamul kabir na dabarani inda usama bin sharif ya rawaito wannan hadisin kenan inda aka yi wannan abin inda mutanen nan suka zuwa annabi daga hakuna hakuna a hajjatul wada'i ne hajjatul wada'i hajji taban kwana a hajji taban kwana ne inda a can muka ce mun kuma mu'jamul kabir na tabarani shi usabat bin sharik yake cewa laqiyar rasul sallallahu alaihi wasallama fi hajjatul wada'i riwaya ta zo anna usamat bin sharik laqiya rasul sallallahu alaihi wasallama fi hajjatul wada'i Usama bin Sharik a inda aka yi wannan abin inda yake ba da labarin mutane sun zuwa annabi daga nan daga nan daga nan a ina ne hajjatul wada'i haji taban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi haji hmm to annabi sallallahu alaihi wasallam haji so ɗaya hajji ko ita ce hajji ta ban kwana ai lokacin da ya zo fatahul makka lokaci a shekara nawa da aka yi a shekara shekara aka yi fatahul makka shekara fatahul makka wancan sati ne muka yi shi a shekara ta takwas aka yi fatahul makka aka yi buɗin makka ko to shi da ya ce so biyu shi ya ce so daya karatu ya tsaye mutu ko sun ne to shi a shekara ta nawa aka yi fatawar maka a shekara ta takwas aka yi fatawar maka aka bude maka da aka bude maka annabi sallallahu alaihi wasallama a garin maka ya zauna ko gida ko ko madina ko ina ne gidan ko da yake maka ne gidan na ayi asalin shi sallallahu alaihi wasallam to a makka ya zauna ko madina ya madina ya dawo da warko mutane duk sun aza a ta sahabban sun aza annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a ga makka tunda nan ne garin shi na asali ai nan ne garin shi d'origine garin da aka yanke mai cibiya da ake cewa misali ko ai nan ne garin shi hatta sauran sahabbai sun tsaya sun aza nan zai tsaya hatta su ansar ga yan madina sun aza nan sai daga baya yake ce musu ku kyale su aiko kuna da manzan Allah da manzan Allah za ku koma yan madina sai suke jin daɗi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam komowa yayi ina komo madina komo da ya komo madina a shekara ta nawa da aka yi fitowar maka kenan da ya komo madinan nan bai sake komawa ba sai a shekara ta goma kusan rasuwar shi to a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je haishi to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shela ya ce za a je haji da kawai ruwayar jabir dogon hadisi yana a muslim inda jabir yake cewa an rasul sallallahu alaihi wasallam maka sati sai a sini na walami haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shekara tara bai bari bai haji ba summa azina fil nasi fil ashira a shekara ta goma sai yayi shela ga mutane ce zai je haji faqaddimal madinati basharun kasirun sai dukkan mutanen karkara lokacin na an shiga musulunci da yawa sai kowa ya zo yana so a sai hajjin nan da shi don ya ɗoki karatun hajji shi ne ce faƙaddimar madinatu basharun kasiru sai mutane din na karkara kowa ya zo gurin annabi kullukum yaltamisu an ya atimma bi rasul sallallahu alaihi wasallama wa ya amalu musul amalihi fa kharajna ma'ahu sai kire ce kowa ya zo don ya koyi ibada ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yadda ake haji kenan annabi da wannan jama'a yawa sai ya fita zuwa ina haji tun da lokacin da an bude makka wa ra'aita na sai dukulu na fidi ne la afwajan ta an shiga musulunci to a shekara ta goma nan annan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya je hajjatul wada'i wanda ita ce kadai ce hajji annabi hajji ta ban kwana to a wannan hajjatul wada'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kenan jama'a na can makkan ma da ƙauyukan da wanda suka shiga musulunci ai duk sun ji labari bana annabi na zuwa min haji kenan kowa ya yi kowa ya zo kenan hajin ta cika sosai tunda haji ce wadda a ita ce za a doki pratikin haji gurin annabi kenan kowa ya zo kuma duk wani sabon shiga musulunci na karkara shi ma ya yi ya zo duk wani mai fatawa shi ma ya yi mi ya zo kenan duk wani mai tambaya mai tambaya ne mai kaza ne mai so koyi haji ne misaban shiga musulunci ne kowa ya gangaro ya hazzo ya zo hajjin wannan shekara ta shekara ta nawa da hijira shekara goma hajjatul wada ita ke ake ce mata hajjatul wada ko hajjil akbar hajji ta ban kwana wanda daga ita annabi bai ƙara yin wata hajji ba kuma bai ƙara gamuwa da mutane ba ai a cikin hajji ne yake ce musu la'alila alqakum ba da ami haza wataƙila ba zan sake gamuwa da ku ba bayan wannan shekarar abin da yake cewa ku zuwa ni manasika ku ku ɗoka daga gare ni ibadunku na hajji kowa ya kalli hajji pratik ko duk wani mai tambaya a nan ne zai zo ya yi mi ya yi wannan tambayi mun gane to a wannan hajjin kenan an je makkai to a nan ne shi wannan usamatu usamatu bin sharik to a nan ne lakiyar rasul sallallahu alaihi wasallama a nan ne ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ba da labarin abin da ya afku a can abin da ya afku a can abubuwa ne da yawa kamar anan duk annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rezimin musuluncin gaba daya al'amura duk na musuluncin wanda za a hudu a nuna duk annabi hudu su annabi yayi kudubobi anan yayi a arfa yayi ranar lai ranar sallah tun tare da wata ayyamul hajj nan dai duka yayi ayyamul hajj guda hudu ne zuwa uku to ayyamul hajj nan ko ina annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kudubobi manya wanda hudubobin su ne suka gama mi suka gama suka gama musulunci tun daga ka a yi kaza ka a yi kaza ka a yi kaza duk a nan sallallahu alaihi wasallama a nan yi wannan hudubobin muka ci a shekara ta nawa yes a jitar wada shekara ta nawa goma fatahul makka shekara ta nawa takwas to sai komo waje atul a arab sai larabawan kawai suka zo kenan wannan da suka zo a arab ina minu fudul hajji kenan mahajjata mun gane mahajjata kenan wanda suka zo hajji min hakuna wa hakuna daga nan daga nan ai kowa yana zawa gurin annabi yana mai mi fatawa to fasakatan nasu to da baki suka zo su kuma wani yan karkara dama sun saba in sun zo su yanda yan marazi su ai ba kai su ba shi yasa da suka zo fasakatan nasu sai mutane wanda suke gurin sai suka yi shiru saboda ai al'ada na karkara in zai zo zai tambaye ka da wanda yake gida ai ba ɗaya ne ba wata hadisi da muka yi wani ba an ikama ma sha'iya kama tuko annabi ya ce bai gida tambayoyi na ba eh kenan su kamar suna daga murya in sun zo ko kuma wani abuwa kenan su al'adar mutanen karkara da wannan ba ɗaya ne ba kenan dawa na fasakatan nasu sai sai mutanen su kai shiru la ya takallamu na gairuhu ba wani mai magana cewa gairuhu sai su wannan aina a hajjatul wada to fa qalu ya rasulillah kenan cikin tambayoyin da suka yi su wani a arab din waɗanda suka zo hajji fa qalu sai suka ce ya rasulillah ya manzan Allah a alaina harajun fi kaza wa kaza haka ce haraj shine addayi kunci ko laifi ko zunubi muna da laifi ko kuma muna da zunubi a cikin kaza da kaza da kaza kenan fatawa ce suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kama in muka yi kaza in muka yi kaza da kwai laifi in muka yi kaza da kwai laifi kenan shi ma nan sai ka dangana shi ga ruwa ya waccan kenan as'ila da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shahi hajji ne kama in muka yi kaza rana hajji da kwai laifi annabi ce la haraj babu laifi babu laifi kenan shine nan yace ya suke cewa ya rasulullahi ya ya rasulullahi ya a alaina harajin muna da laifi ko kunci fi kaza wa kaza a cikin aikata kaza da kaza fi ashiya ina daga ayyuka min umurin nasi na daga ayyukan mutane la ba'asa biha wanda babu laifi akan ta kenan sai aka ce sai ka gama ga wacce ruwa abinda suke tambaya annabin kaza da kaza din nan kaya irin ibadodi wai da ake yi ne a cikin haji kamar cikin haji ayyamul haji guda nawa ne ayyamul hajj ba alhazai ba ayyamul hajj guda guda hudu alhaji a zakar jawai ayyamul hajj guda hudu duk hajji da ake tayya wajen wata hudun wata guda da ake ko karatu jiyo duka ayyam in hajji guda hudu ne duka ake yazo yana da wannan kana hajji mutum na ita ya addishin ma kare komi yanzu har madina har komi eh yanzu da suke zuwa kawai zama a jirgin yawo a kwana 20 suke ko sati biyu sai ka kare kamar ka yi duka hajjin ka kare kama a wani kwana sati biyu kana kare komi har ziyarai madinai har komi ka zo ka yi kai umar kai komi a wani sati biyu sai kare kama wani da ake mutane da ake zuwa a daɗe a yi wani wata biyu a yi mai saboda protocol ne na tahiyar na wani mine ne amma dai ka ɗauki wani ka tayi da kanka ko wani jirgin yawo ko wani mai wanda ya kumfi yawan ma'aikata haka suke tayi tahiya sai ga a sati biyu ka kare hajjin ka komi duka har ziyarar madina kai ka kare kai tunda shi ita ayyamul hajji duka kwana hudu ne abinda ake yi duka kenan fi umuri wa kaza wa kaza inda suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abubuwa ne wanda ake yi ranai goma ga wata a ranai suka kenan ake cewa ranar layya ai ranai da ake hawa arfa yaushe ake hawa arfa tara da wata ake hawa arfa to an hawa arfar tara da wata goma da wata kenan ranar ne ranai ranar sallah ko to ranar sallan nan a ayyukan haji da kwai ana yin jiha ana yin yanka ana yin aski ana komowa a yi dawafi ana kuma a yi sa a yi safa da marwa kenan wannan duk a rana ake yin su to wannan sai suke tambaye Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani yazo ya ce na yanka na fara sai da nayi aski nayi yanka ko sai da nayi yanka nayi aski kamar abin an ce fa zaka yi sai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to in kamance wanda aka ce ka fara yin baka yi shi ba sai kai wannan to shi da sai su tambaye Allah sallallahu alaihi wasallam sai ban yanka layyata ba nazo an mun aski ko kuma ban je nayi jiha ba nazo nayi kaza to duk wannan in suka tambaya da sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu la kharaja la kharaja kenan babu kunci babu kunci babu laifi babu laifi yayin da wannan yanzu kaje hajji lokacin dubunnan mutane yanzu ake zuwa zai ga wannan la kharaja la kharaja ta yi amfani saboda lokacin an ce sai an yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da zan ga abin yanzu ya bada wahala kenan abin sai kamar sauki ne sai annabi yake ce musu la kharaja la kharaja babu laifi la ilahi kamar wani yazo ce annabi sai da na yi aski tukwana na je na yanka ko sai da na yi jifa na yi kaza kenan ko da baka yi su ayin da ka'ida suke a jere sai annabi ce la la kharaja babu babu laifi babu laifi kenan shine nan abin da suke tambaya yace fasakata la yatakallamuna fa qalu ya rasul alaina harajun in ko fi kaza wa kaza fi ashya min umurin la la ba'sa biha kenan mun gane wannan muka ce aina ne a hajjatul wada wa shekara aka hajjatul wada shekara ta goma kuma a hajjatul wada din nan muka ce annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudubobi da dama wanda wannan hudubobin su ne suka yi reziyon musuluncin gaba daya duk wani abu annan ne annabi ya hude shi tunda badi tunda ya ce la alqakum ba'da ami haza buna sake gamuwa da ku ba bayan wannan hajjin kenan anan ne yi wasiya a kula da mata anan ne yi wasiya musulmi kasu rika kashe kansu ka a rika cin riba duk wani abubuwa na jahiliya da aka yi wani ya rike wani wani tun da can asalin su jahiliya wani ya kashe wa fami wani wani ya kashe famin wani ko wani ya ce duke wani duka yace wannan zabuci amma dai gaba ka kare duk wani kowa ya yi wa kowa a kori gaba kenan duk wani jahiliya anan annabi ya rushe ta yace a kori gaba kenan hudubobi da dama ne ya yi na a kama musulunci ha hatta wa azina rasul sallallahu alaihi wasallam amma izatin wajilat min hal ulubu wa zarafat min ha fa qulna ka anha mu'izatin mawti ko inda yake ku kama sunna ku yi mai duk anani inda yake cewa inna dima'ukum wa amwalukum wa ardalukum duka haramun alaikum ka hurmatu yawmukum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha yace inda yake cewa jinunku da dukiyoyinku da mutuncinku haramu ne a kanku wani ya ci dukiyar wani ko ne ci mutuncin wani ko wani ya kashe wani haramu ne a kanku kamar yadda aka haramta muku wannan ranai a cikin wannan garin nan naku a cikin wannan kazan naku duka duk wannan anan annabi wannan hudubobin da dama ya aikata su to kenan shine abin da zaka gane wannan ja'at arabu min hahuna min hahuna ina aina ne ya yawa kuma duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su mi sauki ko da abin da yace sai yace la haraj la haraj kenan babu laifi babu laifi fa qala sai annabi yace ya ibadallah da suka a karshe sai yace musu ya ibadallah ya bayin Allah kenan cikin hudubobin da yesu wada al haraj wada an doke kamar nan wada al haraj an doke kumci kenan Allah ya doke kumci a irin wannan abubuwan da kuke faɗi babu laifi Allah ya doke shi sai ce illa sai dai sai dai inda za a samu kumci nan wada'a ba an aji ba an ɗauke kumci a duk wani abubuwan da muka zana duk da suka tambaya ya mutum in yi kaza ko mutum zai fara yin kaza sai fara yin kaza ba laifi wanda ya kaza ba laifi wanda ya kaza ba laifi kenan wani abubuwan gaba daya ne bai ce musu ba mi ba laifi amma dai sai ce illa da kwai abin da in kai shi da kwai laifi sai ce illa imra'an sai dai wani mutum in haka ce nan wani mutum sa'un namiji ne ko mace iktara da imra'an zulma iktara da wanda ya ɗauki bashin wani mutum akan zalimci da wannan iktara da bashi da larabci ba ke ce mai alƙirdu ko alƙirdu bashi ke da abin da ke nan na laminku wa ƙata'ahu ardahu kenan nan abin da yake ni wanda ya ci bashin mutum akan zalunci to ya ne kake cin bashin mutum akan zalunci ba bashi na kuɗi kaɗai ba bashi na cin mutunci na yi da shi na gaya mai magana duka wannan da yake ne kenan sai dai mutumin da ya yanki wani zum- ya yanki wani zalunci daga ko ya tsunguri wani zalunci daga wani dan uwan shi fa zaka lazi kharaja to wannan shine ya samu kunci ya samu kenan zinubi wa halaka kuma ya halaka kuma ba illa imra'an iqtarada imra'an muka ce sai dai mutumin da ya doki bashin wani kenan bashin kinaya ne wani irin bashi in kai da mutum ai ka tsunguro wani hakin shi ko kenan yana bin ka bashi in ka ci duke shi ka tsunguyo wani abu daga cikin shi yana bin ka bashi ka zazzage shi bai na kayi ne to kenan shi ne bashin kenan sai mutumin da ya ci bashin wani mutum akan zalunci kenan bashin na duk wani abu wanda a can hudu bai ba ya ce ba da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramu ne a gare ku kenan duk in kawa mutum ɗaya daga wannan ai ya biyo ka ne ya biyo ka bashi ran tashin kiyama daga cikin hudubobin da yi ai da kuɗin da yake cewa a cikin hudubobin na hajjatul wada yake cewa inna ma kunna arba'atu abubuwa wannan wanda aka haramta guda nawa ne su menene ne wala ta shirku bi shanar ko da ko shirka ko shirka kowa sai da ka gama mutum kudu ba da yake musu ba a gawa inda ya musu akan mata kunna amanatun la kunna mata amana ne akan su kuma sai zo ce wala ta shirku bi la shanar ka ku yi shirka ku gama Allah da wani kenan wani haƙƙi ne ga Allah ko ga wajen musulmi kuma sai ce wala na biyu sata wala ta sulku ka ku yi mi sata wala ta zulu ka ku yi mi zina kuma kakku ci dukiyai mutane kenan arba'atun inan guda hudu na farko mi shirka sata zina ko kuma zalunci kenan wanda in ka zana su duka kenan shine nan bashin in ka doka kenan kamar ka doki bashin ma bashin mutum ko ma ahadari ko ma ahadari wai hurmu alaiki bu ko ma ahadari wai hurma alaihimi zana su zana su duka wai hurma alaihi alkazibu ko da aka zo mu ne aka ce ga abin da ya haramta a kan shi ko sai aka ce alkazibu ƙarya to in ka zo ka mai ƙarya ai Allah sai ya huda mai haƙi kenan ka tsungo wani haƙi daga cikin shi shi da iftarada walmi walgi batu rada mutum bai na ayi da shi ko to kuma ha annabi banci ka gama wani da wani da izgili ka mai duk wanda abuwa wanda malami adali ya zana ma ke da duk in ka yi su ko kawa mutum a yace a kashe wa akalla amwalin na eh da cin dukiyar mutane da wani mai duka kenan wannan dukkan wannan abubuwan in ka yi su to shine wannan ittare da amuran zulman ya doki bashin mutum akan zalunci kenan bashi sawa'un bashi na dukiyar shi ne ci ko kuma bashi ne na mutuncin shi ne ƙarya ce ya mai yi ne ya yi da shi giba shi ne ya yi can aya kuma wala ta jasa su wala ya ka tabba adukun a yi ba adukun tun daga wani kwaya ishari buka sai ramina zanni ina ba da zanni isum ku nesanci da yawa daga zato kakku mutum ya wuto ya yi nan kayi zace shi abin ba haka ne ba kiran ka tsunguyo wani haƙƙi ne ka rike bashi a can wala ya ga tabba a dukun ba a da kan shashen ku su rida da kan shashi kan ɗayan ku ci naman ɗan uwan shi ɗayan ku yana so ya ci naman ɗan uwan shi aka ci to in ka yi wai da shi kamar ka ciro naman shi ne ka ci kenan wannan shine duka bashin da ka tattara shine ce ma fa za wanda ya ci wannan duk komai ba haraj ba haraj sai dai wanda iftarada ya ji bashin imra'an wani mutum zulman akan zalimci ba za ka lazi haraja to wannan shi ne ya samu kumci wa halaka kuma ya halaka sai kuma sai ƙara tambaya ƙalu ya lallai sai suka ce ya ya manzan Allah a na ta dawa tun da mutanen karkara ne sun zo ya manzan Allah mun rika kuma da lahiya mun neman magani ko kuma zama zaka yi kawai kai tawakkali ka ce ba sassara ta buga ka ka zama ba ya kaji likita ba a na dawa suka cewa annabi mun yi mun yi magani ya ce musu a na dawa mun yi magani kenan mun mun nemi magani baka da lafiya ka je ka ce wani ko ka kira likita ka yi wannan shine a na dawa mun nemi magani annabi ya ce musu kala ya ce na'am e ya ibadallahi ya ya bayin Allah tadawawu me tadawawu ku nemi magani tadawawu ku yi mi ku nemi magani to ku rika maka ta muje tadawawu ku nemi magani fa inna Allah shi Allah mai girma da buwaya ma lam yata'ada'an bi ka ba wata cuta Allah illa wata alhashifa'an sai dai ya sanya mata waraka kenan Allah da ɗaya bai kawo wata cuta ba sai kuma Allah ya kame ya ce gaira da'in wahidin banda cuta ɗaya wace ce sai ga wata ruwa ya mutuwa ya zo inda ya je mutuwa ce amma da ana ba mutuwa bai ce ya ce gaira da'in wahidin banda a da'inan cuta ba wanda cuta ɗaya ƙalu sai wannan a hajjatu wadda laraba ne sai suka ce laraba kawai ne suka ce wa mako ya rasulila wace wani abu ne wanda Allah kashi ba magani kala sai annabi ya ce alharam tsufa yau yanzu disanci da ta ci gaba iski ana dan kuskure ma mai da mutu yawo duk ci gaba da aka yi da to ana wannan in ka ce ka ce ko eh sai dai a yi taba allura da wanda za a dan kara makani ko eh eh dai a yi taba allura to shi ya ce ma illal haram to kaga ko ai yanzu ai an ci gaba sosai tun da yanzu wani abubuwan da ake yi ai a zamanin annabi duk ba a yi sai dai kawai dai a duk annabi kuma ya faɗe su a wata hanyar za a yi su ilimin santa yadda ya ci gaba yadda duk ake to amma dai duka yanzu ai in dai ka kai tamanin kinna sai dai a yi tama kuskure ma ba ko amma dai eske an maida ka ɗan bentura na mai san ka haka ka kuma eh to shi dai nan ya ce ba abin da bai da magani illal harama sai tsufa in ka tsufa kawai ya ce kuskure ba wanda bai da magani sai suka ce kalu ya rasu da Allah Allah suka ce ya manzan Allah tambaya ta gaba ma hairu ma uwadiyar insan menene mafi hairin abin da aka ba mutum mafi hairin abin da aka ba mutum kala sai annabi ce musu hulkun hasan mawdu'in da wanda nake ayi hulkun hasan babu da bai kanta kenan ne a shahid sai ta hiyayya abin da aka ba mutum shine kyawun halaye kyauhiyayyen kyauta wadda ubangiji yawa mutum ita ce kwamfartima na kirki a samu ta da kyawar halaye to wannan ruwa mai take karanta da hudu a uku ko hudu me karanta da muna disu abubuwa dama mu hudu uku mukammi na gaba eh zalimci na farko dai nan illa imra'an iqtarada imra'an zulman inna nan ne magana take kenan nan mu kiyaye duk inda kace haƙƙin mutum sawa an nayi da shi ne ko na dukiyar shi ne ko na cin mutuncin shi ne ko na yi da shi ne ko kuma umma ne da inda kawai mutum wannan kamar bashi ne ya baka kenan ran tashin kiyama sai ka yi sai ka biya shi to ba wannan me muke ganewa muna ganewa ba tawakkali ne ba don banni da lagiya annabi ya ce aje a neman magani kuma zan mu gane a wannan ruwa duk cutar da Allah ya sauko sai ya sauko mata magani shi Allah dai za a kai imani dai waraka tana hannun Allah ka je likita kuma sai ka yi addu'a Allah ka sababi ka warke tun daga hadisai da dama sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake kirawo likita ko da kanshi yake cewa aje likita da kwai ruwaye wannan abdullahi bin mas'ud inda yake cewa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa allimahu man allimahu wajahilahu man jahilahu to a ne yace illa sab sai mutuwa ce kade bata da magani kenan Allah bai sauko ba wata cuta sai ya sauko mata wani magani wanda ya sani dai ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani bai ce illa sam kamar ne ya ce sai tsuha can wancan ruwa kuma sai ce sai mutuwa mutuwa kuma ya tabbata da magani tunda duk in an kai ka a kwance da ya ce kalla iza balagatin wakila marra iza bala in rai ya zo kuta wa tafata saqa bi saq buti yana meke kwabri yana bin kwana da duniya yana gama kwabri shine iza balagatil ulqum in rai ya kai kamar zai kuta wa antum hila idin tanzuruna ku ha kuna gani yana duk a likita ganan kwance in doktor nawa ne suna kanka suna gani mai cewa a yi gama da kaza da kaza da kaza duk wata allura da ake yi an yi amma dai kana gani kawai ran in yayi ba yanda za a yi kawai sai dai doktor ya zo ya hudu wannan abin ce finish ko sai dai ba wani ko kenan shine ba magani kenan mutuwa duk yanda in lokaci duk maganin duniya da zama kawai sai ran yayi sai ya fita kenan ga wannan ruwa sai ya ce illa sam nan yace tsufa da wata ruwa kuma yace sai mutuwa kuma wata annabi sallallahu alaihi wasallama da ko wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallama wani bai da lafiya da wani bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai je gaida shi kama annabi sallallahu alaihi wasallama ya idan musa ayi gaida mai rashin lafiya yana da lada da yawa musamman da azumi ko da wani abu haka dan mutum ka je ka gaida shi dan wannan wata mutane ake cewa ko haka ma ka je hospital ka sayi likita ka sayi wani lemun ka ko da ba ɗan uwanka ne baka ba wani lemu ɗaya ka gaida shi kai gaba babban lada yake da kwai ya dan gaida bai shi lahiya abu ne mai lada shi ma sosai to annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya kunta bai da shi lahiya sai je gaida shi da ya je gaida shi sai gaishe a kwance ba a kira ba mai magani sai ya ce alata da ulahu tabiban yanzu ba za ku kira ba tabib likita kenan a kirawo mai magani sai suka yi mamaki karu ya rasulullahi suka ce ya banzan Allah a anta ta'amuru na bi haza kai kake umurtar mu da mu ce a kira mai magani kenan kaga jahilci wanda har irin jahilci wanda ai wanda da koyi wanda wani yake kawai ya zamna an bai lafiya ce a'a da ya je likita ba kenan kaga annabi ne ya gaida mai rishi lafiya kuma ya ce wa mai rishi lafiya ɗan uwan ku kirawo mai magani har suka yi mamaki suka ce annabi kai zaka ce mai kirawo mai magani kenan me yasa su suna ga da annabi Allah ya daga hannu yayi addu'a Allah ya warkar da shi ko kuma ai mu'jizar annabi yana iya daga hannu Allah ya warkar da shi amma dai dai ba da darasin a a Allah da ya sauko cuta shi ya sauko waraka kuma shi ya ci ayi a ne magani kenan kaga annabi sai ba su umarni wannan famun su je su kira mai magani kuma a yaki wata ra'am ta ubige wani sahabi gurin yayi ruwa yayi mai yayi kurji haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka turo masu magani kamar likita har ma guda biyu suka zo sai ma da ya tambaye sai ce wahi sanin wannan fannin cikin wanda zai diba su kenan da abin da zan mu gane na kenan rishin lahiya da yace biye ce ya rasulullah anata rawa mun nemi magani sai ce eh kuna da neman magani kenan a rayuwa an baka lahiya ka je likita ka nemi magani kenan addu'a ita sababi ce magani sababi ne kuma sai kai addu'a Allah ya kawo waraka Allah shi ke kawo waraka amma da kasan waraka tana hannunwa tana hannun Allah kenan sai ka nemo mai sababin zuwa likita in ka je likita kuma sai ka kama da addu'a in kuma ka kama da sai Allah ka sauki kuma haka ma bangaren kuma ba sai ma rashin lafiya ba a bangare ne yau da gobe na zaman takewa na kare kanmu na kare kanmu ai ba zama barka haka nan ai Allah sallallahu alaihi wasallam da ko ayu da dama sun nuna mu rika addu'a na kare kanmu to shi ma ba za mu rika kawai haka da ba kare kanka ba kare diyanka irin wannan addu'o'i da sai koya mutane diyanka addu'a za su wutar da gida bismillah tawakkaltu ala lahi inna go wala hawla wala quwwata illa billah duk addu'a da dan wani ai duk wannan da kai baki ba bawo ba da kai kambun baka mai taka kamar kambun baka duk da kai su duk da kai su kuma zamanin annan ma an sun yi irin su kambun baka na irin su amma a sihiri ya bika ai duk da kai su to ai baka zauna baka ce kai baka kare kanka a wannan ba kai dai me baka yi ba baka yi ba irin da shirka na huta daga hanya amma dai dole kai ne kai addu'a ka horar da yaranka ga addu'a zan huta da gida bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah a'udhu bi kalmati allah tama min shayri ma khalaqa dai irin wannan in zan kwanta yara ka karanta qul huwallahu birabil falaki birabil nas ayatul kursi ka toha ka shayi cikinka zaka shiga ban daki addu'a zaka wuta dukkan rika addu'o'i sawa'un na tofawa ne ka tofawa ka ba yaran naka su sha sawa'un ka karanta musu ne dukka wa yaran haka kenan kakka bar haka nan saboda kwai baki da kwai kambun baka da kwai a haka ma ana zaman lahiya ma da kwai sihiri kai kana ga ba amma ba ko wani ma'aikata yana iya gama ku guri daya ko wani kai mai gidansu ne ko wani kai mine ne ai yana iya ma sihiri kuma sihiri nan mai karatu da dama zamanin annabi an yi sihiri sihiri yana kama ko a aisha mai yana inda aisha radiyallahu anha aka bata sihiri sihiri yayi ya kama ta kenan nan da magani da neman kariya da neman sihiri addu'a kenan nan duk mutum yi yake dan Allah ya kare mu gaba daya kenan kadan daga cikin wannan abin da hadisi ne yake karantawa sai ruwa ya ta gaba ruwa ya ta gaba
حدثنا موسى بن daga bulaguro yake da wanda ya bi قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال daga أخبرنا bulaguro yake ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صل- جبريل عليه السلام وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يعرض ya rudu alai qur'an يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من, من الريح المرسلة to wannan ita ma ruwaya ce muttafiqun alaiha baitin ta zo nan adab nufrat ta zo a buhari da muslim yace hadathana wa makaranta hadathana man musa bin isma'il qala hadathana ibrahim bin wa sa'ad qala habarna ibn shab muhammad bin muslim imam zuri ko an ubaidillah bin abdullah bin utba an ibn abbas qala abdullah ibn abbas ko yace kana rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyauta ko kuma mafi kyauta daga mutane daga alheri an aka ce fulan jawad ajwad me ajwad mutum ne mai yawan kyauta kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai yawan kyauta ne ga mutane ta alkhairi kenan ai- ajud kyauta kamar can da muka wuce asbabun asaha shi ma kyauta mutum na ita fulan sahiyan wani mai kyauta ne ko ko fulan ajwadin nas na Aisha da Asma'u ya ne aka yi tambaya ma ra'aytu imra'ataini hadisin da muka yi wata sabon na ai- asbabun da Aisha shi ma ai ajudi ne nan kenan abin da yake ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ajwadin nas mai yawan kyauta bil khairi ta alheri da na alheri kenan da yace ma ta alheri nan kenan sai ta gama dukiya da dukkan kyauta wanda ba dukiya ba kenan ai cikin fuska ma kyauta ne karamci kyauta ne in tarbe ka saka ma fuska amma ka zafi kyauta ne kenan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan wannan ne sai yace wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan ya kasance mafi yawan kyautar shi abin da yake kasancewa a cikin watan ramadan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne na alheri kuma ya kasance yawan kyautar shi tana kasancewa a cikin watan ramadan kenan zai ga in sadaka yake zai rika lullumka ta ummi ne ne yake lullumka shi da wani ake so musulmi a cikin watan ramadan a su rika lullumka aiki kuma ba kallo ba zaka kace kamar yanzu da ake cewa ai iftar a ramadan ayi kaza ba kallo ba zaka sai bai kudi a ungo ku zai kai ma daidai ruwa daidai daidai tsaki ko da mutum ɗaya a ramadan ɗin gaba ɗaya ko uku kawa shan ruwa ika yi ko da gumba kake hutawa a ana mai beka masallaci makwabtan gaba kai ba ko da ana tattarawa ana iftar a guri ka zo ka bada jika biyu ko jika uku aka sa ake tuwa kai ba kenan shine yace ya fi kasance a ramadan ya yi yawan kyautan ma sai yace shine yarqahu jibril lokacin da jibril yake gamuwa da shi a ramadan domin jibril alaihi salatu wassalam duk watan ramadan yana gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai bitar alqur'ani kenan su darsin alkur'ani amma da abin da zaka gane nan aka ce jibril duk watan ramadan yana gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi ne bi da alkur'ani kamar su yi muraji alkur'ani ko ba muraji'a ba na harda ba muraji'a ba shi annabi bai karatu gurin kowa ba kuma ya haddace komai daga an gaya ne an kare ai can ka koma suratul wada ya ce inda jibril ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da aya daga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta gauga yana rubutar da dan kai manki sai aka ce a'a la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bi karka rika gaugawa da halshenka in an kama abu a ƙarshe dai ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana duk abin da aka gaya ma mu zan mu tattara ma mu zamna mai da shi a cikin kanka kuma mu karanta ka da shi kuma ƙarshe dai ce salu qur'ika fala tansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai salu qur'ika da ya fala tansa za mu karantar da kai kuma duk abin da aka karantar da kai ba za ka yi ba ba za ka bance ba kenan nan da jibril yake zawwa yana bita alkur'ani da shi kenan sai malamai suka ce suna karanta ilimin alkur'ani ne ba har da ba har da daban ya kare kuma duk abin da yake ciki ya kare wa kana jibril yalqahu fi kulli layla jibril ya kasance yana gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan dare min ramadan da watan ramadan ya arudu alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam alquran annabi sallallahu alaihi wasallam sai bibita ya bujurto mai alqur'ani fai za la iya hun jibrilu to a lokacin wannan da jibril yake gamuwa da shi kana rasul sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair sai kasance mafi kyauta ne da alheri a lokacin azumi da lokacin da jibril yake zawa sai buga misali yace mai rihil musala dan yawan kyautar shi ka ce iska ce ma wadda take zawa kamar me yayi tashabihi kenan yawan kyautar ne da iska kenan a hanya biyu in ma ka ce min sur'atul na gaugawar kyautai ai iska ta zo gaugawa gare ta kenan nan gaugawa kyautai kamar iska yake a yawan gaugawa kyauta ko kuma in ma ka ce iska mai rahama in ta zo ai tana gama kowa ya shata to kenan dan gaugawai da aka yi tashbihin da ne kenan shi kyauta annabi ta ummu kullu wahid kenan kowa ma na zamanin shi yana mai kyauta kenan me muke gane a wannan ruwayi muna ganewa a wannan ruwayi yawan karanta alqur'ani a watan ramadana mutum a same shi yana yawan karanta alqur'ani a watan ramadana domin hatta annabi sallallahu alaihi wasallama jibril yakan zawwa duwar kowanne dare na ramadana su yi mi su yi bita alkur'ani mun gane ko muna gane a wannan ruwaye yawayin sadaka da kyauta da alheri a watan ramadana domin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce daman shi mai kyauta ne kuma inda yake kyautai a cikin watan ramadana lokacin dawa da jibril yake zo mai mun gane ayyud huna kyauta sai na gaba ورقولي
قال حدثنا محمد بن سلام بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من, من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال, قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه
to shi kuma wannan shi ma ruwaya ce wadda muslim ya hudo ta baitin ta zo nan adab nufrat sai ta hadasa na muhammad bin sallam in kala akhbarna abu muawiya an a'amash an shaqiq an abi mas'ud al-ansari shi ne sahabin ina ga mun taɓa tarihin shi kala yace kala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi yace in ji sahabin wannan abi mas'ud al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yace kusiba rajulun mimman kana qablakum annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari ne sai yace an wa wani namiji hisabi daga cikin mutanen da suke tun gabanin kamar ranar lahira za a wa wani mutum hisabi amma ne mutumin nan yana cikin al'umma wanda suka wuce shine kusiba rajulun an wa wani namiji hisabi mimman kana qablakum yana cikin al'umma waɗanda suka wuce kenan in an zo mai hisabin sai ce falam yujad falam yujadu lahu min alkhairi da aka mai hisabi a gami ya kana alheri ba a samu ba komi na alheri shi ne falam yi shaɗu na komi na alheri ba a samu ba komi a gare shi na alheri aka ce illa sai dai ga abin da yake yi illa sai dai annahu kana rajulan yukhalidun nasa ya kasance mutum ne wanda yake yawan cakuluwa da mutane wa kana musiran kuma ya kasance mai wadata ne musiran mai wadata ne kenan kamar mai arziki ne dan kasuwa kuma yana yawan mu'amala da mutane fa kana ya amuru gilmanuhu ya kasance yana umartar gilmanuhu yaran shi kenan wanda suke kalkashin shi an ya tajawazu anil mu'sir idan sun zo gurin mai matalauci ko cikin wanda yake tsanani su yafe mai ya tajawazu kenan su yafe mai su mai afuwa qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma duka ya ce da aka mai hisabin fa na hannu a haku bi zalika ai mu muka yi cancanta ga wannan kenan mu muka yi cancanta miya miya fiwa mutane kai kuma kake wannan aikin fa tajawuz alhu kenan kuma a yafe mai a wannan lahire ko kuma a aljanna a yafe mai shi ma ya shiga ya shiga aljanna kenan ku mu shi wai mutum mai yanda yake nan da yace yukhalidun nasa ga ruwaya muslim ta yudayunin nasa kamar mutum ne mai kudi kuma yana yawan ba mutane bashi ne yau da gobe to kulli ya ba mutane bashi ne yau da gobe na ko na kasuwa ko na abuwa in ya tura yaran shi su amso da sarkin bashin su amso to sai ce musu to in ku iske mutum kuka tabbatar da cikin tsanani kenan ya sake ba ku daidai kan ku ba tsananta mai ku ce sai ya ba ku a lokacin ko kuma in ku iske mutum in bashin kaɗan ne kuma yana wata masiwa ta faɗo mai ko ta iyalan shi ko ta wani abubuwa ya shiga wani tsanani to ku yafe mai kuma yanzu mutum kana bai shi bashi an yi shekarar masasara na an zo dan jari na shi bai kai bai ka masasara duk famin sun haɗa wajen guda hudu duk yayi musu magani ke ka isko shi to ya zai biya ka ko kuma yawa wata diya aure ko kuma yayi wani abuwa shi ma ta kai sheki ta abinci kai kuma ka tara limkin balimkin balimkin balimkin balimkin kenan dan buhu guda da yake bin shi ko dan jari ko ta alki ka kadan da yake bin shi kenan in ka yahi mai ai bai kara ka zai rage kai ma dai ya kara ka gurin Allah ko to shine shi wanne yake kenan shi bai da wani alheri amma dai duk inda ya ba mutane bashi na abinci ko bashi na kayan kasuwa in ya tura a amso in mutum aka iske wanda zai biya bashi yana cikin wahala da tsanani sai cewa yaran ku yashe mai ko kuma ku sake bashi gabe biya shi da nan yuhadidu nas ayyata dayan yana yawan ba mutane bashi kenan sai dalilin wannan sai Allah ya hire to wannan kuma sai aka ce wa falam yajidu min lahu min alkhair ba a samu ba komai daga shi daga alheri amma dai nan am ne uri da bi husus amul mahsus da ake tebe kenan ai yana da tauhidi tunda ai ya shaida la ilaha illallah amma dai kamar ayyuka ne ne da gobe bai yi ba da yawa na ayyuka alheri shi babban aiki alheri dai in yana bin ka bashi ya baka ke bashin kilo biyu ya baka bashin shinkafa wannan buhu guda aka ji aga gidan naka babu komi inda in ya ce gobe zaka kawo sai ce ya kara ma sati guda ko kuma in ya ga kwata kwata ba baka ayyaba sai cewa yara na yake mai to sai aka ce an yake mai dalilin wannan da yake ga wata ruwaya amma lokacin da aka zo amsar rai shi ne sai aka ce mai kai fa baka taba wani aikin alheri ina aikin alheri da ka taba yi da ya shiru sai aka ce mai to wannan da kake yi na yaki wa mutane wannan babban alheri ne wanda Allah zai yaki ba daidai wanda ya sanya kai na aljanna kenan annabi wannan mutumin an yi shi daga cikin al'umma waɗanda suka huce sai aka ba mu labari anan da ya kasance darasi ne akan mu musamman yanzu mai zamu shiga Ramadan kenan duk wani tsanani da wani menene da duk wata hanyar da zaka taimaka mutane sai kai da ka samu aljanna kullu abin da zaka lura yanzu nan ai mutanen wata ɗan ramadan yanzu sai ai tsanani ayi kaza ayi kaza ayi kaza yanzu alhaji nawa yayi ramadan na demin bent ramadan demin bent yana ina eh ai alhaji da dama ko yayi ramadan demin bent ramadan demin bent kuma yana ina yana gidan gaskiya ko to kenan sai abu abu an gani kuma haka zaka yi ramadan demil bende in Allah sa ka yi shi kuma ramadan demil bende tuwa kana ina kana can sai labari idan dan wannan ake so in ramadan ya zo wani abin a tausayawa mutane inda aka ci gaba riba ma ba su nema abinda ka kawo ka saida ka dora riba kadan kuma a kudu mutane a basu sadaka a unguwa a yi mai ayin ka lura a unguwa dai ayi gari ba ba masu kuɗi ne ba ba a ce ba duka gari ba a yi amma dai mafi yawan mutane ai da kai wanda Allah zai jama'a malan wa addada su suka yi yawa da Allah da annabi din da yanzu a unguwa a garin nan ai ka samu da dama wanda in ya sayi buhu dubu ya raba bai girgiza ba ko kuma in ya sayi buhu ɗari ya raba a unguwar su bai girgiza ba ko wani ya sayi buhu ishirin ya raba bai girgiza ba amma dai ai illa man rahima rabbuka da wahala ki samu wani tunda kowa tunani yake allazi jama'a malan mu'addada ka kiddige kai ko baka da garanti in kai wannan ramadan din ka kai na gaba tunda wani ka leka kasuwar da kake kila a cikin kasuwa a makwabcinka na kasuwa ko makwabcin shagonka wani yayi ramadan da mil bent bai ramadan da mil bent ba to haka kai ma an kai ramadan da mil bent dekin ba mamaki da mil bent ruwa ko bent kat ko bent san kai ba ba kai shi ba kenan kan wannan lokacin shi yasa ake irin wannan abubuwan irin na wannan mutumin wanda yake yahewa mutane yake in ba kama ce na yi kaza lokacin ne? wadda ya shi ba to قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قال وما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج wannan hadisi can baya mai shi ko sake mai doshi ne bai ce ya zo na adam farar tirmizi ya hudo shi kuma ya zo ruwa da dama ya ce su ilar rasul an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ana zamana ne sahabai sai suka tambayi annabi ma aka sani ma ya da kulin jannata menene mafi yawan abin da yake sanya mutane aljanna kenan me yake yawan sa- in an yi shi za a shiga ina aljanna kala sai annabi ya ce taka wallahi kiyaye dokokin Allah wa husnul hulki da halaye na kirki kiyaye dokokin Allah da halaye na kirki kiyaye dokokin Allah shine kake shirka da kuma a same ka da halaye na kirki ai mi bayani ana a cikin satin baya wancan da ya wuce da mutum halayen mutum ya zauna da halayen kirki yahi wanda yake yawan azumin nafila yahi wanda yake yawan sadakai nafila kama a same ka da halaye mai halayen kirki ka zama to kana sakin fuska da mutane baka kyaran mutane kana shinhudar tabarma da mutane kana kyautata wa mutane kana wa mutane kyauta in kana da hali to ya shi wanda wanda yake yawan azumin nafila da wanda yake yawan sadakan nafila sakin fuska wannan amma da sakin fuska kuma na kotan pratik kuma da da teori in duka ai ka gama ai ka ga mutum yanzu kana samun wani mai kuɗi ne ya da koi a cikin dalle fami ya saki ko suka yi ya je gida ya gaida baba ni ya gaida inda ni ya gaida wani duk kowa bai gaida ga sakin hira ga mine ne amma dai baya ci ruwa eh irin dan azumin da da zai zo ya sayi buhun shinkafa ne ya bai su duka ya ba su bi iyawa amma dai sai doguwai hira da sake fuska to kaga wani ai bai kyawun halayen shi ba su cika ba kenan kyawun halayen da ake bi na da duka bi ka zama to kana saki kana gulgudan ƙarfi komi kana kyautata mutane kana sakan musu huska kana musu dariya kana shinhuda huska kana tarbar kowa kuma bai cin wannan da kuɗinka kana taimaka yan uwanka kenan ka zama to ka da ni kyawawan halaye kenan shine mafi yawa abin da yake sanya aljanna kiyaye dokokin Allah da kyawawan halaye to kuma abin da yake sanya mutane fa wuta sai ya ce kofa guda biyu da gaban mutum da bakin shi wani kuma abin da ya ci duniya ta ce ya dama su ne ko al'ada yana cewa har tilam ta shiga ko bi in ma tilam da kayanta ne wannan guda biyu sun ciye shi kenan mene ne yake sanya mutum wuta ya ce a jawafa ne kofa guda biyu alfanmu walfarju bakinka da gabanka kuma ya dama su ne duk wata fitina dama ai a cinye ko kuma mata ko to duk shine na kenan abin da yake sanya aljanna sai mu kiyaye menene taka wallahi kiyaye dokokin Allah da kuma halaye masu kyau abin da yake yawan sanya mutane wuta kuma a jiwafari kofa guda biyu su ne bakinka da gabanka to sai musa a matsa daga lokaci ya kaja lokacin sallai to da fata abin da makaranta Allah ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi